بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين إلا صراط المستقيم mu'jizar ka yi wata ba ka zaɓi wanda kake so kai ma ka yi wa mu'jizarta sai kun ka ga wata sosai inna ma a cikin ma yi ba ka yi ai da ma mu'jizar da wurin Allah take shi yake kawo ba wurin na ba ya ci inda Allah wa inna ma ana zuwa ni ina jin mutum ne ina jin abin da Allah ya tsawaye abin da aka fara da mutum shi ne ke ha ba ba fa'ida to duk wanda su mutane mata wani ƙarin mu'jiza kuke nema waɗannan wa'azozi da ke haska musu idanun zuciya gani ya ga ayoyin Allah wannan ayoyin Qur'ani da ke haska musu haska wa idanun su da zuciya ce da tsira baba ido kululuwa shi ne baba jalisa abu fa sai na lasa masa بصيرة تعطي بصائر من رجله ومن أبصر فليس فاعل وما عليك بحكيم تو هذا بصائر من رجله وتنم وأظن من يسوع يسوع لكي حتى كان أن رجله سجني فذلك وهدى الشريعة وما في كلام نذر سبيل الرسول بقول يؤمنون يؤمنون يؤمنون yuminuna shi ne da mutane ne yuminuna ga mutane masu imani to ga dole ne na wannan kuma cewa alqur'ani kamar kamar yadda yake a cikin sunan an tabbuci to suka ce wala kun da alayhi ayatu min rabbi yake kullu inna ma ayatu inda la bainama najmu sai kirkira ne a wannan yakfi أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون هذا مبين القرآن لقوم يؤمنون cewa ya duka yi musu a shi ai musu na Allah ne ina wanda gargaɗi ne kuni kama aka yi ma yi da ce kuni kama aya ce da zaɓi na wanda zai ko ha za ba sa yi gara su kuma a wannan yake mu an na an zanna alaikar hijaba yutula alayhi wannan wazozi da ke na Qur'ani da ke buɗe musu ganin zuciya da mutum ne imani da ishe su ba a wani yafi mu an nan sallah da kake da ya fara da ishe su ko kuma da wannan kitab da Qur'ani da yusla alayhi ana da mutum da zalika rahmatan hada mutane da kuma da rahmatan wasu kan kalmi to ya isa wa'azi ya isa a cikin mutum don ba ma mu da take da Qur'ani Imam Bukhari yana rawaito mana masalar sallah yana cewa ما من نبي إلا وقد أوتي ما مثله قد آمن عليه البشر وإنما أوتيت وحي أوحاه الله إلي وأنا قد أكون أكثرهم تابعا فأنا da Allah ya so a baya face Allah ya bashi abin da in mutane sun ga irin wannan a matsayin mutuwa suka yi imani ni na abin da aka bani wahayi Allah ya kunna da wannan wahayi ina fata insha Allah zan ci shi mabiya Allah wanzarar mutum da aka ba annabawa duka halittu ne ba su san Allah amma su aiki ce ba halittar Allah ba da kace ina mun san Allah za ka kace da kura ne ko a jiko ba ce to sai zama saboda Allah baya son mutum da annabi ta kare shi za bai bashi halitta bai bashi shi ba shi da Allah za ku sai da rabbiku da wannan ma'ana shi وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن هذا هذا بصائر هذا مفجد إن هذا بصائر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له من أين بصائر shine alqur'ani a lokacin da kake da shi fasta da cewa ku saurara ku ji a da yake a cikin surtul surtul suna cewa wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wa la tawfi ila alla tasma'u kar ku yadda ku saurara alqur'ani yana da cikin mafsama abubuwa da yin yadda ba za a ji ba har wani sahabi yana ba da labarin surtul da yake ran da kafiran makka suka yi ittifaki cewa yau kan mu tsaye da magana ɗaya kan muhammadu mu daina wanda ya ce boka wanda ya ce mawaƙi a mu tsaye da magana ɗaya mu tsaye da mutane a ƙofar a shiga maka duk wanda zai shigo a cikin mutumin nan boka ne kar ma a ce mawaki a ce kaza da magana ya babban to duk kusan wani shiga maka sai aka sa wani in ba in zuwa je ga mutu wannan mutumin ba goyi ga yana goyi kyakkyawan mutum ko zai rike kyakkyawa sallallahu alaihi wasallam wani kyakkyawan mutum wanda ke da tsarin baki bokan in ka zaba shi zai raba ka da addini ga yana kakanni wani yana ba da labari yadda da zai zuwa maka da na ji an gaya mun mana da zakin baki ko wani ya zama ga zakin baki sai ya dama a cikin sulhu kayan akwai aure da sai na zaro sai na raba gida biyu toshe kunnuwa na ta kaga sai ta zakin baki na jiwa zai da ya zai na da sa'a sai zauna kusa da manzo Allah sallallahu alaihi sai ya zama zai ba mu gaba da Qur'ani ya ba mu gaba da daɗi yana ratsa shi yana kan dutse da yana jure wa kan so da yake duk sai ce a wurin da wurin shi ma da shi ko da ba ina da hankali zan tashi annabi ya masa wa'azi sai mu shiga da ya wuce su sai zama da gaba ke wata da to sai wannan aya ta kuma ta sauka ne ba kan kafiran maka ba har kan sahabbai da kafin sauka wannan aya sahabbai suna cewa idan muna sallah har gefe suna muna ne in ka zo sallah a haka ne na gajiya sana biyu ana kamar ana zo ana sallah har kafar sallah ana ta gajiya sa ana ta zumunci liman na ta karatu mamuna ta zumunci suna gajiya wani salamu alaikum wani salamu alaikum wani liman na ta karatu da haka ake sallah to shi kenan da wannan ayat da muke wa zaku yi Qur'an da wannan ayat da ta cikin bakara cewa a wa qulil lahi kan ko da ke cikin bakara na cikin sallah shi wannan lafzin ruhu a bakara da sai na bakara na ma'az dan jabal da ya canja mana yadda ake biyan sallah da a musulunci kana sallah inni bai kabbara shi da ruwan sai ka taba da mamu da da haka da sai ku ji idan da sai kai sai kai kin sai ka kawo ni sai ku san da shi in dai sai kai mu kai kai ka kawo shi a tsare da haka ake ko da an azu nan tabbata da shi bai bai tambaye wani mamu ba kawai sai dole fa da aka yi gaske da shi ko abin da kai da da zan tafi yau ma'azu ya sunan ta mana a kiran Allah da aka daga yau wannan sunan ta ma'azu da wannan hadisi ya isa dukan mutuwa ga masu da'awar kirkira na wuri ko na ibada jama'a don Allah ka ji gyaran Allah ne ma'azu Allah yau ilhama ana jina akwai masu yan ibada dole sai an samu annabi ya taɓa yin ta sai in ba ita kai ba to ka kauta ne ba za ka yau ga ma'azu dan jabal ya samu sallah ana rama ta ne ana ji da kuwa duk wanda ya zama sai ya tafi na kudu nawa aka ke ɗage a kudu zuwa kudu duk da ya ke maza wata ya kafa ya sauri ya kafa ne sai a zara ma kun yi ne ba wanda ya gama sau ya gida aka yi daga sallar nan da aka yi dar ya tashi ya rama ana ji da ya tashi ya rama na kai kai yau ma'azu ya sunanta mana yadda ake rama sallar kuma ta nuna ana ji to wannan mai zafi alƙur'ani shi kuma nan surutu a sallah da liman na sallah ma muna gaisuwa suna dan lafiya kana murya kan kaza ana gaisuwa to da wannan da kuma mai zafi alƙur'ani in ana sallah ana karatu sai ba fatta ni da gaura wa an su ku shiru ba ku ga da dina sallah la Allah ku tura muna wanda kida kwa ta ha da man ba da suna ta la Allah alƙur'ani in kan da Allah yin wannan tabbata lalle in kun yi shirin za ku samu rahama to sai zama daga lokacin shi aka daina surutu a sallah shi yasa mu a mazhabin mu sai Imam Malik haramun ne ma ba ko Fatiha Malik bai ta karanta ba a bayan ne in ka kabbara wai saboda an ce wa anzu sai Malik to kai ba kai karatu da hadisi ya kara man man sallah kalfal imani fa qira'atul imami lahu qira'a shi wanda ya sallah bayan liman karatu liman ne karatu shi ba zai yi karatu shi ko Imam Shafi'i yana so ya haɗe abin duka shi idan an kaffara sallah akwai wani shiru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shafai da farko mutum yake shafi kafin ya bada wata wani sai wani tafi ya sallah mun ga ita kaffar sallah kana yin shiru da kake giyawa ne sai ce ya ku ga kusa ina je wani abu sai suka ce muna muna bayan muna ganin jemu kana motsa alaman kana ji wani sai ce daga abin da nake siya cewa Allahumma ba'idi بين كفا بيني وبين كفايا كما باعدت بين المشرق والمغرب او الروايه اني وجهت وجهي من الذي هذا الرحمن احنا مشينا وانتم عدت الكون وكنت رب الملائكه والروح to wanda imamu shafi ya dan wannan to sai zama a mazhabar shafiya idan ibn yake Allahu akbar yana motsa bakin nan yana ga wannan kashi da ma mun sai maza su ke baki haka shafiya da sun ke bakiya in ni ya fara karatu ba ta sai jiru ba ake wa an su ba haka kuma da shi sun yi bakiya bayan liman saboda ne man sallabi gairi fatiha salatu fayyatu jadi fayyar tijaji fayyar tijaji ko la salata liman lam yaqra bi surati al-fatiha wanda ya sallah ba fatiha sai da sallah to tsoron wannan sai ya zafi ta da suka hada shi mu ko mali ka saboda basu zariya aka ce ai shi kenan liman ya karanta da ce muka ai shi wa an fiti da Allah da tsara to manyan malaman tabi'ai sun tafi kan karatun nan a sallah ne ba su a fa'idin rabayi babban malamin makka biki na makka su su su a ikirma morabi abbas da sauransu duk sun tafi akan cewa wannan karatu ana yin sa a shirin nan na karatu sallah amma duk da haka in an kunna qur'ani a wuri lallai ya yi wajen da mutane su saurara su yi shiri in sun san ba za su iya shiri ba to su dan dai tafi ne tafi inda ake karatu ko kuma in aka tafi in kun san kun kunna qur'ani a mota kuna ji kuna hira ba za ku iya to gara ku kashe qur'ani dan ba ku qur'ani da daji Allah ba zai zama Allah na magana kuna magana ba Allah ke magana ba ba Allah ke karatu ba Allah ke magana kuma ku farke da hira ko baban ku ke magana a gaban ku kwa kama hira yana magana da ku kuma Allah nan ba da wasu yake ba da ku yake ba da kuka ji da wa adam wasa mu da wasa baransu ku yake ba labarin adam wasa mu da asabar rasu da kurunan bari da Allah ya ba da wani yake da mai ji yake wanda ya mutu ai ya mutu ai wa'azi baya yi mace amfani sai dai addu'a shi wa'azi ne ne da ka yanzu zama lafiya jira ku ji bagare ku kashe karatun Qur'ani sai kun gama saurana ki kusa ba da kun ga wato kunna saboda mai da wa Allah amma dai aka daga wannan saukar ayi ne sahabbai suka ce muka daina su su a sallah muka daina gaida juna muka zama shi muke manzo sallallahu alaihi wasallam yana kan sallah ma yana ji da ya idan sai yake man yana jin qur'ana waye yake yake yake jan qur'ani yana ja yace ni na so lafiya in ana karatu shiru ake yi kada wani yake sai dai ilimin ya kafe a wani waje za ya buɗe masa karatu wato zama akwai wanda ke alfashi wanda zai buɗe wani maka karatu idan liman ya kafe ne wannan kuma a nan sarkon shi ya sunanta mana da kansa dan kar a je gyara wa liman karatu to gara limamin annabawa da mala'iku da kansa ya koya mana ya ake tashi jima'a a gaba yana jin su a sallah sai ya tsallake aya a ƙarfiru ba wanda yake kan da aka idan sai ce a tilkauri ubayyin ka abin amma mun nan nawa akwai ubayyin dan ka abin a ƙara wani kitabin lai ta'ala sai ce ha ana da ya rasu da ga ya rasu da lai me yasa baka gyara mun ayar da na tsallake ba sai ce wallahi ya rasu da zanantu annaha qad rufi'at na ɗauka an yi nuskar ayi tun daga kakan ai nuskar bai kare ba tun daga annabi da rai ai nuskar bai kare ba na farko ma aure za ka ji ko eh tsallake an ɗauke ke da da bai ce a ba nuskar ta ake daga nan sai ka gane ko ya liman yake da shi ma ba za a ji nauyinsa ba in ya tsallake aya ko ya bata a gyara tun da annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam to wannan shine a fassani lahu وأن تشركوا شرك لعلكم ترحمون إلى
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو ولا خاف بالغدو ولا خال فلا تك- ولا تكن من الغافلين
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالوجوه ولا صاد ولا تكن من المنافقين واذكر ربك يا رسول الله da kai da dukkan wanda ya ji wannan umarni yana musulmi ka ambaci ubangijinka a inda in an ke ambaton Allah waɗansu ke in kai suna ta wai suna Allah ne a zuci ko zan me Allah yake musu wani lokaci sai ke fi buyutin ajinan lau an yi sarfiya ismuhu da Allah a cikin suna zuci ai yana faɗa da baki ko in sun ce a zuci na Allah ta suna na nace a kira suna na an yi sarfiya ismuhu sunan Allah wasu rabbaka ka ambaci ubangijin ka daga kai shi nafsika daga kai sai kai shi nafsika tadarru'an wa khifatan cikin kasantar da kai cikin murya kasa kasa da nuna tsoron Allah wa kifatan wa dunan jari wato cikin tsoron Allah cikin kaskantar da murya wa dunan jari ba tare da bayyana nan ce ko bayyana cikin ba minan launi ba tare da bayyana magana ba bil wudu'i da safe wal asari da kuma da yamma wala takun minan zahiri ka karkata cikin rafkanannu jama'a maulana shakar kan mutum jalla ta'ala yana cewa wannan aya ita ce babbar hujja na masu karanta lazumin safe da lazumin yamma dan ba a taba ko mukaddari zai ba bayanin lazumi wallahi ba zai ke wannan aya yi billahi billah ba ka ambaci ubangijinka daga kai ki kai wai lazumi kan jami ake yi ne kowa shi kadai daga bi zai shigo shi na suka tadarru'an cikin kaskantar da kai sai ka kalli ka'aba ka jiya ka ka yi zama na wasat yana cewa idza shahata fi tikari da wurfi falazim al-adaba adab habbi ta'assubu fi zahirin wa batinin bihi yurqal maru lil mawatin haka ne idan ka zo fara karanta wurfi to kan bincile da tadarru'an wa khifatan wa dun al-jahil min al-qalb da bayyana magana ba a magana ana lazimi ko ba a daga murya a lazimi bil guduri da safe wal azai da kuma da yamma wala ta kuma da daga ka hada kai karkata cikin rafkalannu wadanda Allah ya wala fi man akmanna qalbu an zikina wa tabahu karban tun Allah ya hana annabi zama da su yana cewa kullun nan saka ma allazi da ya tuna rabbum bil gadati wal ashi ibn waja wala ta ta ina kan bi dunya al hayat ni wala ta man akmanna qalbu an zikina wa tabahu wa kana amruhu furuta shi Allah ya yi hakurin zama da waɗanda suke ambatar Allah da safe da kuma da yamma ba abin da suke nufi sai sakin Allah akan kira Allah da dalilai da yawa akan kira shi don neman gudunmawa a rayuwar duniya walau neman abin da ake so ko kuɓuce abin da ake tsoro ana kiran suna Allah don kuɓuce bala'i na lahira da samun aljanna ana kiran Allah don samun yardansa da kaucewa fushinsa ana da waɗansu kuma suna kiran Allah don zakin Allah in ka duba ƙasa da wannan dukkansu akwai dama akwai hagu mai kiran Allah don ya bashi alherin duniya a ta dama ke ko don mai kuma ya kira shi sharrin duniya an yi hannu ko ba ba yawa mai ambatan Allah don ya bashi aljanna hannun dama kenan don ya kira shi mai wuta an yi hannu kinan ma dama da hannu ko ba ba mai kiran Allah dan ya samu yardar Allah dan ya kauce ma mai fishin Allah na ba an yi damu ko da hagu ko ba ba to in an ce kwallo da inda zakin Allah ne kai yuridu na wajen hagu nan kan ba dama ba hagu don Allah shi kadai ne su waɗannan suna kiran Allah ba dan gudun matsalar duniya ba ba dan neman alherin duniya ba ba dan gudun matsalar lahira ba ba dan neman alherin lana kai ba ma yarda da fushi ba zaɓin Allah kawai suke nema Allah yana da mai abin da ya gida masu burin su zai bauta masa ba sa waigawa masu samu da kuma samu kaga mai yarda da mijigi akwai illa illar bautar samun yarda gujewa fushi mai wuta da aljanna akwai illa samun aljanna gujewa wuta mai barantana kuɗin duniya wanda ke nema abu alherin duniya da gujewa sharrin duniya jamanin sun wuce duk waɗannan da sun ji wannan marhaloli akwai lokacin da suka kiran Allah don gudun matsalar duniya da kuma samun alheri duniya suka cika suka da suna kiran Allah don samun alheri lahira da gudun matsalar lahira suka kuma suna yardan Allah suna kauce fushin Allah domin yadda yadda aljanna ta fi duniya daɗi haka yardan Allah kuma ya fi aljanna daɗi yadda yardan Allah ya fi aljanna daɗi haka fushin Allah ya fi jahannama daɗi to sama kuma da yarda da fushin nan zatin Allah ne zatin Allah ne wanda sai wanda masoyin Allah don Allah don duk waɗannan da aka lissafa kayan Allah ne ba su ne Allah bilin bilgudu wal asali sace da yamma wala ta kun min al-ghafilina kare ga mana kira sallah shi yasa mun tsara sallah kuma a ana rawaitowa cewa idan yin sallah a subahi baya tashi sai rana ta fito in yi sallar la'asar yakan zauna ya ce yana wuri baya tashi sallah in ka ce sai an rawaito haruffan da annabi ya karanta a wasu haba haba da zuwa da zuwa kana ji a sallah ce a sallah ce ba suka ce masa me kake biyawa ne bayan ka yi kafara kafara yace ya aka yi kuka san ina biya wani abu suka ce mun ga gemun ka muna bayan ka muna ganin gemun ka na ba gemun ka san kana jiya rashin in kuna zo ku fito ga shi nan shi yasa imam malik bai aiki da wannan hadisin ba ba shi bai yadda ai taujihi a sallah ba bai yadda ake bi bayan kafara ba karatu ko da ba yace dalilin sa shine da ba su tambayi annabi ba da har yau bai bayani kuma a tambayin ma sai da ya aka rika sani suka ce mun gaje mun ga namu za ta ga akwai ibadun manzon Allah da suka ce wanda na farilla ne na wajibi mu da na nazilan sai mana daidai mu ce ke ba ragowa kuma sai wanda daga ba Allah ya zaba Allah zai ba shi idan kace kuma a'a to ai ana maganar kirkira mun ji in kuka ce ibada dariƙar tijjaniya ko kafiriya ko shari'a ba wai auradan muka ce ba kyau wani musulmi zai ji asafullah ba kyau wani musulmi zai ji salatu Allah ba kyau dan akwai ɗan salafiya da sun sun yadda har salatu fatin ma ba wai mummuna ba su dan kanta ta an samu wani malamin salafiya aka ce Allah ka fara wannan mun ga Allah barka da salatu fatin da to da wa ake muku ba salatu bane salati ne mu da cewa ya fi dukkan salati ne ke neman hujja har zuwa kan to misali me jin da rasu ba zai kusa salati ba ai yana ba zai kusa a ina kaifiya wai ai abin da ake cewa addini aku addini at-tawakkul a tsaya cak sai a jira annabi Allah ya turo ya yake su abu zai turo limani shi ne annabi sai a saurara ya cak kar kowa ya ga kawa sai liman ya ɗaga annabi Muhammad in da ya ce nan ko ne ake in ka je ga wani wajen kaɗan ka yi ƙari dawo baya in ka je ba wajen kaɗan ka yi ƙari mai yi sarki in ka je dama da wurin ma haka hagu da wurin sai shi inda ake zaka yi falsafa dan haka fa yadda za a yi wani ya kawo wani abu da ƙari da ake a karɓa ku ce wannan ba to da suka gama sai mu ce mu ba a wurin ku za mu karɓi addini ba wurin sahabbai za mu karɓa dan kuma ba ku rayu da manzon Allah bari mu je wajen sahabbai mu shin mutum yana iya kirkirar wata ibada ba Allah ne yake masa yi ba annabi ya koya masa ba ta zama ibada sahabbai don Allah ku ba mu amsa mun gama muhawara da yan salafiya yanzu sahabban mu ke zo ku kuma mu amsa da kanku don da mu da yan salafiya ba wanda za mu yi da manzon Allah amma sahabbai sun yi su ban alƙalai ya aka yi da sahabbai ku ba mu amsa sai ga Bilal na gaya mana cewa annabi ya gaya ba ana ji bilalu wata ibada kake yi ne a ga yanzu annabi na ji wani aiki kake wa Allah na karan takalminka a gaba da ni aljanna samitu hashfan alayka fil janna a wata riwaya samitu daffa ko daffa na alayka fil janna amma ni janna na ji dukan takalmin ka gaba da ni a aljanna me kake yi ki wallahi sallah ni dai ba wata ibada face ban zama ba duk lokacin da alwala ta gaji jin sake kuma da na alwala sai na ji labarta sai annabi ta ce lalle wannan ne ka ci gaba da jama'a dan Allah a ina Allah ta kalli gona ba alwala akwai bai faɗa ba ya zama kirkira ko a ina annabin da yake kalli gona ba alwala akwai a ina annabi da kuma in in ka alwala dole kai nafila raka a ji akwai annabi ya koyar Allah ya ce ayi to ga sahabin annabi da yayi sai mu kira hukuncin da annabi zai masa in dai zama wa kullu bil ajr balala kullu bil nar ma ji annabi ya sai annabi ya ce na ji karan takalmin ka aljanna saboda wannan aiki kuma a duk mamaki ya daɗe yana yin sunnoni annabi ji karanta ka duka aljanna a'a kuna ji na ya ji ne ne wai kun ne amma annabi ji karanta ka duka ba to da shi fa da ran ne yake kira yake kiri ba da ba koya mar ba na ka ce an ji karanta ka duka aljanna ai ka mun kuka lokacin ma yana da kai kyauci kan lokacin ma yana yin kiyamun ne yana yin walaha amma duk ba ta kami da wuce da yake wani zan da na ji karan ta kami ga jin ne ce wannan ake ta ka ci gaba da yi a nan wani ya ne ta to ai ya nuna wa annabi nasa annabi ya ce ya ci gaba da yi ku kun nuna annabi na ku ne sai mu ce to ai kun kan annabi ya san aikin annabi ya ji karan ta kami da aljanna kin ba bai san yana da dalilin ma tambayar su kenan inda wannan aiki ya zurku lubi ɗin da rana da ba a aljanna za ji karan ba a ɗaya gidan za a ji karan ta kalmin ba bilalu kuma ya bilalu ya ɗaukaka ga a wurin Allah ya ya fi ƙarfin Allah ya ɗaukaka shi gaba da sakalmin a gidan da ba a aljanna ka da kira kenan ko yawwa ka samu kuma alƙalanci ana ji sannan sai ga sahabi da ke ƙara ƙulwa a sallah duk sallah in ya zo sai ya ƙara ƙulwa idan ya ƙara aka tambaye shi limamin masallacin uba in ya in ya musa aka faɗi da kuma sai ƙara ƙulwa ma musu ta kai da ƙasa ba fa bayan ka muka fara sallah mun yi sallah bayan manzon sallah mun ci wajen bayan fata da su yana ƙara ƙulwa sai ce eh ni ma ban ce muku yana ƙara ba amma ni haka nake yin na wanda ya zama zini ya zini wanda ba zai zini ba dole ba ya ba sahabbai su cikin wannan sabani ne da yake shi kenan sun mutu suna cin islawa ba su gani wani wajen da limamin da ake Allah ne suka yi suka abin da ya kamata ko sai masa mushi ki dan bid'a suka kai karan sa wurin manzon Allah da Allah sun yi abin da kada ko ba su ba sun yi ko annabi kan bi salatu da ya ce kai dan ne kake kara kullu a bayan sallah eh wallahi ya zama saboda soyayya ta kullu ba zai iya rukun ba sai mu jira hukunci ko mu jira annabi ya hukunci don mu san me hukunci ga ko inda ya kaji addini karin ma a sallan farilla ba gara mu ba wurin mu ba cikin san abu ne ana ji sai annabi yake masa kuka iyaha arkar kalkan ba son kuma ya saka haka ba to soyayyen ka da shi ke shigar da kai aljanna jama'a ga wanda ya ji su shakundun shi ba wai ƙari ne ba a yana jayayya ma da ashariyar hakikin da kansa annabi Muhammad ana ji yawa anan ina maganan annabin ki ce masa yayi yawa kare kina wallahi bai yawa ba Imam Bukhari ya rawaito a kitabul Sawm Muslim a kitabul Siyam babin babin da yake magana kan sawm dahal ana ji cewa Abdullahi dan Amr dan Amr Allah ya ƙara masa yarda shi da babansa babansa ya kai ƙaransa wurin manzo ya ce ya rasulullahi ga ɗana na mar aure na fadi na masa aure a garin nan na shiga gidansa ba na samu matar a can wata gaban ba amarya ba ta ce mata ke ne ya faru haka ta ce wallahi ma dan na dan an gwada ku aura mu bai taɓa ta kashin kiɗa na ba to wannan ba ba ya ba wa bane ƙara amarya ta kawo shi shi an musu ya gani ya samu abdullahi ya mutu magana abdullahi da zan bari saurare shi saboda abdullahi ya riga ba kuma mutu lokaci kaga wannan hadisi dole ka yadda da ni ya faru mu sauran shekara uku annabi ba su saboda abu asu ya mutu muke ya shekara bakwai kuma a madina aka amru ya tafi ma'ana kasa da shekara uku annabi zai rubuta ta wannan amru ya tafi ya ce ya rasulullahi na kawo karin kana abdullahi ya ce a kira shi annabi ce alam ukhbar annaka tumu dara wa la taftir wa taqumu al-layla wa la taftir wa taqra'u al-qur'ana kullah qala bala ya rasulullah kai ne aka ga mun cewa kana azumin zamani gaba ɗaya ba ka shan ruwa ba ka kai azumi kullum azumi kuma kullum kana kwana sallah bayan kewa kuma kullum sai ka sauke alqur'ani ta kware ku ya a ina Allah yake bi azumi kullum a ina yake musamman dare babu ina yake mun sauka Qur'ani kullum babu annabi da wani Abdullah ya dake roƙo to an kawo ran da kuma annabi yake Abdullah wannan ya ma ya ba za ka iya ba yace yace musu sun min ash-shari salatata ayyam fa inna hasanata fa inna hasanata bi ashri amsalha kaza yadda ayi ka rika azumi ko wani wata azumi ko wani azumi yana da nada goma ka kai azumi talatin sannan ika kai alqur'ana kullu shahri ka sauke qur'ani kullu a wata ka ga bibi maimakon kullu rana sannan kai kai bacci wani yanki na daranka kai sallah wani yanki na daranka kula iyali ka inna li ahlika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan fa'ti kullu bi haqqin haqqan Abdullahi yace wallahi wallahi wannan ya kasa jama'a wannan da asharin hakimi ke magana wallahi ya rasulullahi wannan ya kasa ba fa annabin ne ba ba da farko ba Allah da ke ai ba ne ga annabi ya jin da ya magana ta shi ya kasa musu ya kasa ashe wannan falsafin kenan din salafiya ba haka take din ga yadda amma yake Abdullahi dan amma yake da manzon Allah yana ce masa yace wallahi ta kasa ya rasulullahi yace da tunda ka mutsa kaga wani cikin ki da manzon Allah ba ciniki albarka annabi hadi gai kana ya kama ta zuwa ne da tsora to duk da ka mutsa kai azumi a kowane sati sau biyu ka rika saukar Qur'ani tun Juma'a biyu sannan kuma ka rika a bacci wani yanki na dare kai sallah wani yanki da ka kula iyali yace wallahi sallah wannan ma ya kasa inni ajidu quwwa inni udiku akram min zalika ya rasulullah abdullahi karfi nake ji annabi ya rubuci sai ce abdullahi ga alama ku mutu yake da runka la'allaka tasulu bika dayyara ta yi kai tsawon kwana yanzu da kike duk karfi kana iyawa shi kuma aikin nan kaga in ai kaga sai ka mun da yi kana shi ko kai kan shiga ba a fita ba a hada ba ziyara kai ki ana kan kunne sai an fara ba ba a bai ta yi kai tsawon kwana ga ka diba dan kadan idan an fara ba a bai irin wannan da ba ashe in shiga ba a fitan makaji a nan ya koya mana ashe zai ɗin jami'in ba a nan cikin hadisi mutafakun alayhi wanda na kusa ayi kawai ne shi karfi da yi kai zan kwana yadda ka tuka ka matsa in ji manzo Allah sam ka je ka sun ka je ka azumi siyama dawo ka je ka yi azumi annabi dawo sun siyama dawo kana yi yawman wa yafi yawman yana azumi yau gobe ya sha masa nan ma shi wallahi zai zama nan ma ya kasa mace kai ba ku da ba to shi ka'idan manzon Allah in yake na Allah to ya ƙi bai taɓa cewa na Allah ta kuma bita idan wani yaro su guda ne dole ya san kwana sun ya ka hadisi musamman alai shi ma na amir daga ɗan baban su sa'ad ɗan ajiyar kwana sa'ad ya ce ya yi rashin lafiya maka hajjin ban kwana annabi ya ji duba shi kamar zai manzo ya ce ya rasu na gani zan mutu kaga yadda na zama kuma ƴaƴana mata ne ban da ɗan kuma zan rufe bar dukiya ni da daɗin ba dukiya na duka don Allah da manzon annabi ce a'a yayi yawa yace idan annabi yace yace a rabi ma yayi yawa yace ya zama to absolut sai annabi ce absolut wa sulusu kasiru innaka an tazara wa rasaka abniya khairun min an tatukum fuqara yatakaffafuna an-nas surufi eh amma surufin ma ya yawa domin ka bar magadanka a wadace ya ji ka bar su makiyata suna jin jama'a suna ba sai annabi ya ce maka innaka a ya ce maka la'allaka la'allaka tukhallaf ta yi da kake gani zaka mutu ba za ka mutu ba ma a tafi a barka yace abu ukallan ya rasulullah yace kwarai kuwa yace ta yi a barka tsawon kwana yace innaka لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله آه حتى اللقمة تدعوها في في امرأتك yace ba ce wanda zake da kanka hatta noma da ka a bakin matanka illa ujirta alai har sai Allah ya baka lafiya yana cewa Allahumma min lokacin sami na tsoron mutu a masa ka san muhajiri bai da masifa a rayuwarsa kamar ya dawo masa wani kamar ya warware hijirarsa har ma sa'adu sa'adu kaula a wannan hirar annabi na tashar sa'adu kaula wani muhajiri ne ya dawo masa yarsa saboda kamar an kamar hijira na da hijira ta wuce shi to a takaice sa'adu ma bai rasu ba sai za annabi shekara sama da arba'in dan sa'adu na cewa kashe ne shi ma abdullahi bai rasu ba yadda annabi ta zaka tsawon kwanan bai rasu ba sai tsawon kwanan annabi ya bar duniya da shekara arba'in sannan wannan hiran ba shekara arba'in da bakwai sannan ma shi abdullahi da hamu ya tsufa annabi ya ce ta yi ta tsawon kwanan ya ce na tsananta wa kaina sai aka tsananta wa abdullahi yace daga bayan da annabi faɗa wallahi shi daga gaji a ibada na gaji ba da mu ajiya saboda ga kanshi gaba a farin da ne ya ajiye mai sauran sa sai ba kasuwa sai da sai a a zo da kanshi gaba a fita dama annabi ya dafa nan ya diba daidai yace ba da mun ajiye dole karshen da na ga jiki na ya rauni sai in sha ruwa sati guda ba na haka satin gobe kuma sai ne azumi ya zama ne fasin kwana ɗaya ko ko ba haka ba in samu ƙarfin jiki to dan Allah jama'a wannan ya nuna in dai wani zai kirkira wa kansa ibada ya zo su yi sakin sa da manzon Allah ai ta jiki albarka har a kai a wani waje annabi ya tabbatar maka mu laifin mu dan mai da mun yi kira sahabbai sun saba kirkira a je ma kirkiran ne har ayat suratul hadid tana faɗa tana cewa tana ce ba a nisa musu labari cewa mutane annabi ta wuce Allah fi kulubi mujina ta faura afatan wa rahama sai yace ne wa rahabani ya ta ibta da uha ka tabna ha alaihi wa rahabani ta ibta da uha bi da ake ma ka tabna ha alaihi dan da suka kira illa bina alwalidina sun ki kira da zanimar da Allah kai sai dai fa ma ra'auha haqqan ayatu ba su kiyaye dokokin rubanin sun yadda ya kamata a kiyaye dan Allah da wanda yake kiri ibada ma bai kiyaye dokokin ba Allah ya ce mun dan ba ku kiyaye ba amma ke wa atayna allazina amanu min ajrahum wanda suka wanda suka cika ri'ayan ta yadda ya kamata kan to Allah ya ba su ladan da sabo ne a ce fa mara awwa hatta ri'ayatiha to wannan kenan wala ta kuma da zai zai
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويستكبرون لا تنبغي ويستكبرون ولو يسجدون آه إن الذين عند ربك كاجي كاركا لا يجري كاجي in kana zikiri ka tashi daga nan alamun mutane alamun kasafa nan alamun nasu ka haura ka ji har alam na mala'iku inda da mala'iku ne da jini inda da suke kai mala'iku ne a kusan zaman ka idan ranar su in dai ka ji wasu rabba dinan su da zarruwa da wasifatan wa dunan jari dinar kauli bil rujuki wala sai da zaka gani da ina ka dai zaka ga yanzu wa innal ladina inda rabbika wajen mala'iku la yakadu na ibadati saboda kamar da malaka ce da in ka kaji matakai goma inda mutum ya rubuta maki ba inda sunan Allah ya zo har har zuwa wal hajjin na buɗe wala sai da wal zakirin Allah da ta inda mutum da lillahi wal mu'minatu billahi wal mu'minatu billahi wal mu'minatu billahi da ta wal mu'minatu billahi wal mu'minatu billahi a ba zakin Allah ba zakin Allah sai da ka ga kowa wajen zikiri aka ce wa zakirin Allah in an yanka ta sunan Allah ai ba sama da wurin Allah sai za ba faɗi sama da zakiran ba wa zakirat a ta zaran maka ta wani fajin Allah shi makadi shi ne barki muktada muktada to wannan ina da suka layaka malaikun su da suka ga Rasulullahi ba sa girman kai ga barin bautan Allah sabbin da lalle la yake ba sa yankewa wajen bauta wajen cikin Allah لا تبغي ويسبحون وسبحان تسبيح وله يسجدون وكل من سجد a cikin ayoyin sujjada wannan ita aya ta farko tun daga bakara wannan ita ce ayar sujjada ta farko a nisa sai yana sujjada a kanta a riwaya mafi inganci ayar sujjada ta suratul sajada hannun as-sajada ita ce ta karshe amma waɗansu kira wani su malaman kira suna zuwa har ƙasa har mai zafi a yin kwana da juna wani suna zuwa har shan wajen wakari a matsayin wannan masu jada ne amma dai mu a namu a da su hannun masu jada ɗin da ke tsayawa wani wani su ne.
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات
سورة الأنفال مدنية وستة وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله وأطيعوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأنا سورة الأنفال أجد الأنفال جمع نقل wato yana nufin ganima ko fanki dogaro da bambancin fassara da sahabbai suka yi ma nafal ana duk da a nuga in an ce nafal yana nufin kyauta ka ɗauka ka ba wa da sun yi haza ya rasu Allah ka bai ta sa dai ya rasu Allah ka bani wannan to ta sauka ni sauka yana mutum ne a bayan yakin fada sun sauka ayyuka saba'in da shida tana fara da bismillah rahman rahim wannan sura tana cikin asabul iwal da ake yi safa tun daga bakara amma sai ka hana ta da mai fi mata a matsayin sura guda ita ce suratul tauba sannan ya fi zama cikin sabul iwal saboda sabul iwal su ne sura da suka fi kawo ƙasa da su ya ce ni'ina ƙasa da su mabani mufassala zuwa asab iwal da zara take ku dinki shi sab shi sab iwal an kiri da nika annaba da dogayen surori guda ba su bakara ali imran nisa'i maida lal'an la'arat sai lamfani da tauba a matsayin sura da duka ma ba ta shi da to wannan kenan tare da in mun zo tuba ta mun ji Allah magana da shi bismillah din in duk inda ta mun ta zo za mu ji abin mu rana shi sai mana bayani a me yasa ba zai cikin nan ɗan uwa wannan surar dalilin farkon surorin farkon a surar malaman tafsiri sun tafi kan cewa sun ijma'i kan cewa dalilin yakin badar lokacin da aka je yakin badar hijja tana shekara biyu manzo sallallahu alaihi bai fito da niyyar yakin ya fito da niyyar jibril alaihi salam ya so kuma ya ga masa ga abu tafiya ne ya fito daga sham da kasuwancin mutane maka me dalili kafiran maka da sahabbai suka yi jira suka kwace dukiyoyin daga dalolin na maka suka ce ai tun da kun tafi wallahi mun kwace yana ciki suhaibu dan sinani arguni ya fito har ya zo bayan gari suka zo suka kewaye shi kafiran maka wallahi baka isa ba ba za ka bar gari nan ba ai baka manta ba ma kai ɗan ne ba ɗan gari nan ba sannan kuma ka zo da mu fata da arziki da zaka ji Muhammad wallahi ka ce mutanen maka sun san ba wanda ya kai ne amma iya haji da kibiya ko wallahi ko ku kan da ko sai kibo na ya kare akan amma ga wata maslaha gare ni kuma maslaha gare ku bar ni in tafi wurin manzon Allah sallallahu ku kuma in ga muku inda na koyi zuciya ta a koko ku ce ku kwashi suka ce mun yadda dan zuwa bai ba sa kai mun yadda yace ku je koko wuri kaza ku samu za ku samu duk kibiya ta rawu suka ce sun bar ni yana izuwa madina kan ya ba wa annabi sallallahu alaihi labari annabi ke mumushi yake kyauta rabihan bai a baya ha baban ya haji hiji yayi yayi riba ba ka ba mutu dukiyan ka kaza duri na ba wallahi hiji yayi sai alqur'ani ya zo yana jinjina wa sahabi ya ta minan nas man yashi nafsa illa ma zakata wallahi rabbi to sun kwace mutu dukiyoyi shi ne nan jibril ya kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu sufyan ya fito da kasuwanci daga sha maimakon dukiyoyin da kafiran maka sarki a maka su kuma su sare su farka waɗannan wannan bai kai ma kudurorin da aka kwace muka to dalilin cewa na sarki da sahabbai ne da su da mutum ɗari uku da goma sha uku ba suna hanya a kuka kan da ya ji labari sai ya aika kafiran makka su kawo roƙo abuja ji ka shirya da mutane sun ji suka yi sun fitar da kasu abu da bayan ya samu ya fita gefen kogi gaba ya tsallake inda an san san bare same shi sai ya sake rubuta musu ce in dai maganan dukiyan ku ne ku koma na tsira sai suka abuja da ce ina ai wallahi sai mun je badar mun sauka mun yaki muhammadu mun yi kwanaki an mana kiɗa an mana rawa na masu kwanaki labari shan mu ba raba ne to da aka je yaki a nan salatu da saboda abin da kira motivation yana so motivation sojoji sai ce duk wanda ya kashe wani kalamun sanku wanda yake wani to abin da ya kwafe na nasa nasa duk abin da kake cire nasa to kwafi abubuwa duka nasa duk wanda ya kaza nasa to da aka kai sai duk suka kwafi yadda dama a da zuwa ne ko cikin badar akwai rumatu akwai akwai dattawa wanda suke baya da akwai matasa suna gaba da to matasa suke gaba gaban nan sai ya zama su suka je suka yi rawan gani a yakin su kai sai kake kafirai suna kwaso da ni dattawan kuma suna baya da su samu da su suka tare baya akwai kuma wanda ta kare da kwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kariya a barkashin shi gaban Abubakar Abubakar kai baki da annabi ke sallallahu alaihi wasallam saboda kudu kar kafirai ya san labar da da maki wani yana iya an shagar da yake zabi da annabi ke ce ba to waɗannan da aka dawo yaki sai zama kowa ya ce ai abin da na samu na wani tafi da jiya kashi yana faɗi na cewa ni na na kashe shaidin al'as na ɗauko tukwato a matsayin na wani ina zuwa da jikin zai an zaɓar shi kuma ya jawo Allah ya tuka bin sun da nufa mace kai da shi cikin cikin jami'ar da ake jawo ya ce na ajiye kasan zuciya ba su da kashi ina ta ina ta yanzu wata kila ma wani can wanda bai kai kokari ba zai ɗauka ya bawa gani ya ce na ajiye ban yi ni za su aka ce ka zo a zai da kira ka da na zo wannan ayan sun ta zama su yi tsanin ka ne a fa duk da fata lillahi wa rasuluhu annabi ya ce Allah ya ce suka na wani cikin na wannan dauka na baka da suka suka to a takaice jayayyar da aka yi tsakanin matasan badar da dattawan badar a shi ya kuma cewa wannan dukiyan bai kamata ku fice tunda kun ka samu naku bane dole a raba wannan jayayyar shine ayoyin su ta farko don su yanke musu hukunci a gaban manzon ya tsani maka su kusa da maka anil amfal dangane da ganimomin gana'in na badar nan akwai dalilai guda biyu annabawa da suka gabata bai halatta su ci ganima ba a wannan su ne da farko abubuwan da aka halatta masa ganima an zai ta cikin abin da kusurci an tuni da ikan sauran annabawa da cewa uhillat biyar mana'in ولم تهل لأحد قبلي an halatta mu gani mun ba ta taba halatta mu nika da ni annaba Allah in sun yaki an tare da nima zuwa za a daura akan dutse sai wuta ta kona da ban zuci ne da nima to Allah ya tafi yaki kuma ya tafi da ni in wani ya yi gululi wani ya kuma ta gudu wani ya sulle mayabi ko rawani ko takalma ya koye to wuta ba ta kona da ban zuci sai annabi ya tafi ya take wani ya kona ku dawo da shi ba ka wuta ba ta kona shi Allah ya dabaru ku to sai an hada sai wutar da kore da kuma tafiya da take cinye qurbani Allah ne bin da rasul hatta ya cinye da qurbani da qurba to ganimar ma aka kisa da wutar da kore da kuma cinye shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da aka laftawa da shi da wannan ayan ta yi musu samu hukuncin baya da wannan ne yake farko a mutum da aka zama da wanda annabi ya ce babban yaki to akwai saraya kafin shi amma wannan shi ne alhamdulillah alhamdulillah sai addu'a Allah mana gabara da cikin duniya da yan da suka shirye da Allah ya kuma kuma da Allah ya kuma shi lafiya amin